إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗurin a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa dan uwanku Ilyasu bin Abdullah gashi dai yau muna mangace yau na gota da hudu gota nan ku muna hudu na gani hudu ga wata na ramadan talata laraba biyar ga watan shawwal to biyar ga watan shawwal kenan muna biyar ga watan shawwal hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da nawa ne shi kuma takwas ga wata na shidda shekara 2019 muna fatar da Allah subhanahu wa ta'ala ya samu cikin yantattun bayan shi ya amshi ayyukanmu da muka yi na azumi sauran ibadodi gaba daya muna fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya samu gidan aljannar firdausa gaba daya amin ya rabbal alamin wannan shine abinda muke fata kuma cewa taqabbal Allah minna wa minkum kamar da ake na barka da sallah na kowa da kowa yanzu kamar da aka saba za a iya kira a lambobi guda biyu kamar haka akwai lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan katrovansez katroventizinaf 01 62 ko lamba ta mu mai lamba 94 32 50 42 94 32 50 42 Allah mana mafaka wannan su ne lambobi da ya kamata a yi kira a kansu wanda kenan yake kuda ta lamba wannan su ne lambar da ya kamata mutum ya kira a kansu insha Allah na fatar Allah ba da ikon samun daidai illa kamar da yan uwa kullum mutum zai kira ya kokarin kau da rediyo a lokacin da yake kira ya kau da rediyo in bai kauduwa ya tashi bar inda take iya akwai jama'a wurin ka tashi kawai inda rediyon take zai ba da damar shuraren ko jin abin da kake hudi wannan shine abin da za mu iya bayani ga yan uwa wanda kullum ana samun matsala wajen kira da rediyo domin dole baiwa a ji dole a ji kurkur ya yawa ƙara ya yawa yadda kenan ba iya jin abin da mutum ke hudu Allah taimake mu sai sun da alamu
wani ba Allah ne ke tambaya cewa kuma mace ce take da ramuwa na azumi na ramadan to kuma ga siti shawwal ya zo wai ta iya yin shi siti shawwal din tare da ba tare da ta rama wancan azumin nata ko ko a'a azumin za ta rama ta kwata to yan uwa ta iya daban magana wani yahi abin da yahi al'uwa sauran jama'a masu ramuwa Allah subhanahu wata'ala ya hudu cewa a cikin hadisi kudusi cewa ما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضته عليه باوانا بكسانتين بدا وانا ابدا نهي سو كمار abin da na farta mishi don wani romo da za ka ji na nafila da kai ga farilla ba kenan ah, yin farilla shine aula yahi ka yi kahin ka yi ra ka yi nafila na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam abinda yake cewa wanda ya azumci wata na ramadan kuma ya biyo bayan ramadan da azumi shidda kamar wanda ya yi azumin shekara to wannan abinda yake na magana ai kaga cewa wanda man samu ramadan su mata wasu tun shawal wanda ya azumin ramadan sai ya biyo bayan ramadan da azumin shidda to kai ramadan ko kin ramadan a mallake kin yi 23 ko da hudu shidda a mallake kuma an kana fila bayan ce bayan ramadan kina gaskiyar magana zahirin hadisi a yi kokarin cika na allah na farallar na farallar ta koyon su a biyu baya To, amma abin da malamai ke cewa idan azumin na ramuwa iya da yawa ko mutum ba zai iya ba ne ba ganin shi wannan ta shawar wucewa yake ita kuma ramuwa tana nan har zuwa sha'aban wanda yasa aka gani ana iya yi mutum in ya kasa ko bai iyawa yana iya yin ta shawar kin daga baya ya ramuwa amma abin da ya yi in zai iya tuna tsawon watanni kuma kana iya ɗaya ka huta ko biyu ka huta ba ya ajira ba kai mutum ya ƙoƙarin yin ramuwar ya gaba ya kawo ta shawar kin gaskiya shehi a ƙarƙashin nan akwai wani rudu da wani ya yada na maganar inkarin ko musun azumin watan shawal sita shawal wanda malami muna fatar allah gafarta min shi kuma sa fahimci abin da yake shi ne daidai ne yan uwa mas'alar wannan da ya kawo ya yada ta ta maganar lalle ya zo a cikin mawata ta imam malik maganar inkari ko musun azumin watan shawal wanda ya ce bai gaba suna yi kuma bai samu ruwaya ba a kan shi an wani muku bayani kan cewa magabata mutum kan yi magana hatta sabbai makansu ba yan baya ba akan samu wani sahabi ya suna wani bai sani ba nawa in wanzu misali da zan baku misali umar bin khattab da abu musul ash'ari radiyallahu anhu abu musul ash'ari ya zo gidan umar ya sallama har sau ɗaya biyu uku umar bai fito ba ya koma ya gaba ya zama hutawa umar da ya zo abu musa nan ya ce a kira mun shi ce ya ka yi kayi magana ka yi mutu ka ta yi ya ce a saboda na nemi uzuri uku ban samu uzuri ba ban ji komi ba shi sa na koma ya ce haka mun zana wani umarni muka nemi uzuri su uku ba ban uzuri mun taɓa koma ya ce annabi wani magana ce kware ya ce ka kamun shaida kan wani abu umar da rike abu musa shi ya ce kamun shaida abu musa ya kabin neman cikin sabai iya bin majalisi majalisi na sabai don sabai suna da majalisi suka zama ya yi wani majalisi suka ce eh a wannan wurin akwai wannan yaron karamin wannan shi ne abu sa'id al-khudri zai ba shaida kan haka nan abu sa'id ya zo ma abu musa shi shaida ta cewa eh annabi ya wannan magana a takaice da umarci abu dan haka dan ka'awa da bakariya dan kare kariya ba ina tuhu ka bane ba takaice da me kaga sahabi ne umar ne bai sani ba wani sahabi ne ya sani ka gani haka irin misali abin da aka yi wa wajen wajen sham a wannan Abdurrahman bin Auf Umar bin Khattab za shi shiga Sham ya dace ana alloba epidemi a ƙasar Sham Umar za shi Sham ya gamu da tawaga ta sahabbai shi ya wutar ga Madina to shiga za a yi Sham wasu ce za ka samu cikin alloba in mu koma wasu ce za ka gudun kadara Umar nan su ce ya gudun kadara zai yake shiga wasu zai ga cikin alloba Umar ya tsaya kan haka nan ana ta ya za ya za ana shawara ana shawara dai karshen shawara Umar ya ka hujja cewa koma gida kai sa cin karshe dai ana cikin ba mai hujja ba mai nas sai can sai ga Abdurrahman Auf Abdurrahman Auf sai gashi ya zo me aka tattauna ana tattaunawa kan alloba da tawakana a cikin kasar Sham ana cewa a shiga ko a shiga shi ai wannan hadisi ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan alloba tawakana a wani gari wanda yake waje kai shiga garin kuma wanda ka ci kai wata dan gudunta kaga wannan shi ke nace ah zuka umar ya samu hujja ka yi wani misalai suna da yawa sahabi ma akwai abin da bai gani ba ko ga abin da gani ba to naka imam malik ya yi magana rashin samun ruwaya ne ya yi inkarin ta kuma daga cikin almajiran malik irin su mutarif irin su malaka man yan ibn abdul bar sun yi bayanai dalilin da umar bin khattab ya wani azuma sun ce gudun jahilai su mina shi farilla su mai da ramadan 36 su ƙara kara wannan gudun ya sa imam malik ya yi karin wannan hadisi a takaice yan uwa ko da an yi kari nasi ya tabbata cikin sunan abi dawud cikin sunan nasa'i ibn majah abu dawud duk wani asabu sunan sun kawo ruwaya daga irin sabbin abu musa ash'ari irin su abu huraira irin su sauban irin su jabir hadisi sun tabbata suna da yawan gaske yan uwa wanda ruwa ta tabbata kan haka kan wannan azumi na sittimin shawal wannan wanda ya ga dama ba dama ba dole bane ba wanda ka san wannan lada yana iya yi wannan labarin kaza bai inganta ba wannan rashin sanin rashin shi asalin magana rashin samun ruwa ne amma a yanzu kai kana da hujja kana da hadisi ya tabbata kuma kai yanzu ka soke shi wannan kuskure ne ka wani hana kan kayan ne azumin sittimin shawal kuma kai ka hanka ya tabbata sunna tabbatas tabbas
sai alhaji ado daga bushari yana gaida ku ya ce bayan haka kuma iya da tambaya ce ya zo masallaci kuma sai kenan ya tsaya daga baya bi sallah bayan masallacin kenan bai shigo masu cikin sau daga baya bi su kuma ana cikin an yi raka daya sai aka cire wuta wai ce wai ya zai cika sallah to mala da muna fatar dai Allah subhanahu wataala ya mushi ayyukan mu gaba daya kuma muna muna muku barka sallah da duka yan bashiri muna muku barkar sallah gaba daya Allah mushi ayyukan mu to da mu mala ado kuskure ne yin sallah daga waje har mata ruwa mun zan iya cewa babu sallah ga wanda ya sallah bayan sahu ka kashi ga wannan layin gun gashi kuma an cire wuta shine rudin gaskiyar magana babu sallah annabi ya ce ga wanda irin wannan sallah irin taka ba sallah har ma an baka dama kana iya dukawa an ruku za barka ka shiga cikin sahun amma ka tsaya kai daya baya a waje kuma ka shiga rudu yanzu baka san yadda ake ba kaga abu ya kara muni gaskiya ka kara yi sallah da aka haka kenan sallah na ji babu sallah kanta daga da dama alama kai ma ka sake tana tun da ka ce dama an cire wuta kenan sallah ka sake kun ka sake sallah shine wannan sallah da ka barka wajen sallah kun ka sake ta ita kadai eh Allah na'am to malam sai tambaya daga wata bayar Allah tace tana tambaya ne a game da addu'o'i da ake kama mutum in zai tafi bulaguro ko zuwa aikin hajji to kamar yanzu in kama daga damagaran ne misali kuma jirgin sai a wajen yame ne za a tashi to tun daga nan za ta yi addu'a ko kuwa in ta je tukwana za ta shiga jirgin za ta shiga cikin bulaguro na magana tafiya matana su a ambata mata irin addu'o'in da ake yi na bulaguro
abin da yake abin hawa in kawo abin hawa misali annabi salama abin da yake yi bayan ya kama ya zai hauce bismillah in zamna dangalgal ya ce alhamdulillah subhanalladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun allahu akbar allahu akbar allahu akbar alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah سبحانك إني كنت سبحانك إني قد ظلمت نفسي فغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت adda da yake in yi abin hawa kenan maimaita daga an haura ta bismillah wurin hawa an zamna ta alhamdulillah ta subhanallazi sakhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانك إني قد ظلمت نفسي فغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وانا أنا lokacin da aka hau mota tun daga hawan kar daga da magaran zaka ta yi ko wata mota ta gida ce kuma an je ma kuma za a hau jirgi kuma a karanta shine yazo a sunna ba ta adda da aka keɓance har masu yawa na raka kaza a gida a karanta don abubuwa na kirkira mutane sun kirkira abubuwa da yawa mara asali sun dora ma alhazai wasu salloli na musamman na barin gida to da gaskiya ba zuwa sunna tabbata sunna ba gaskiya har sallah ta musamman da ake wata raka a kaza karanta kaza karanta addu'o'i a cikin gida a zamanin yawan zakata haji wannan gaskiya ba zuwa tabbata sunna ba wannan shine kun addu'a da ake yi kuma ta fita da gida da kin fita gidanki bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah irin su shine wannan ina ga shine gurin wannan ga wannan sune abin da ya kamata furinki koya gurin kuma daga nan zaki tun hawan kar haka in kin je mai kuma in kin hawo jirgi dangagal kuma a karanta Allah sa sabka lahi ayi aiki lafiya na'am na shi ne kuma abin yi kama kama na kafin haka ne yakan ishara na'am yakan ishara malam wannan tambayar ke wai addu'a da ake yi idan an tashi cikin dare
a da a cikin dare yan uwa kala biyu ce ina kai kala hudun ta dare cikin dare ce ba ta shiga barci ba ita ce wanda nan ta shiga barci wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke maganar wanda ya halaka cikin dare ya karanta wannan addu'a idan addu'a yi Allah zai amsa in kuma sallah yi Allah zai karba ta wani da ana yin ta daga an halaka kahin aje a yi arwar lama ake yin ta kamar mabuɗi ce ta samun karɓar addu'a ko karɓar sallah ga lafazin addu'ar yadda yake la ilaha illallah wahadahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah allahumma ghafir li shikenan a tashi a ce ayar wallah wa ay sallah insha Allah za a samu karbuwar ibada ko sallah ko addu'a wannan shine zan maimaita la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallah nan ba lai ko kaci ba subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah allahumma ghafir li wannan fatar Allah biya bukatun mu gaba daya malam sai wani yake tambaya cewa mutum ne yana cikin yin azumin sita shawar to shi kenan sai ya yi hira da mace bayan haka da ya shiga ban ɗaki sai ya ga kamar mafi ya waya azumin nashi shan wannan kurin a kauce ma irin ababe magana mahi kari azumi bai bace akan haka kurin ke amma a kauce ma shiga wani halin ka wuce iyaka Mm. shi ne
to eh mala wannan eh take tambayar cewa wai ran ranwa ce ta niyyar yi ta azumi to da sai ta makara to da tashi wai sai ta ɗauka wai kamar irin ai ai azumin na fulani kawai sai ta ranga ruwanta sai ta wai ina matsayin wannan kinna kiran ga ruwa eh to ya ce ɗauka sai ta yi wai kamar azumi ne ya azumi na bila kamar mai azumi na bila inda ba ya an kwanda ya yi niyya ya shi koya a'a wai tana iya yi ko take yi ta ne to yalowa ta kaice inda kika hudun shi na filaci mutum iya da zaɓi ko ya karya ko ya ci gaba da azumi amma farilla ita ba haka ba ce balle a ramadan to amma da kika ɗauki ramadan iyawa ga dalilin rashin sahur na san kuma kika ba za ki iya ba to shi ita wuni don tun da ba cikin ramadan ba ne ba wannan wunin ba shi wata alhurma wanda ake don kin ci abinci kin lahi kaza kin kafara kaza a shikenan yake kenan kin bar azumi da kika yi niyya shikenan daga baya kira mu azumi kan macin shi shine kuran daga baya za a rama kan macin shi manda nafila ce rama ya gada ma za a yi shine bambancin su in nafila ce ya an rama da rama iya mutum azumin nafila daga baya ga abinci ya bukata ya ci ko ya bukata wani makabu da ya karya shi ba wajibi ya rama amma ta nuna rama ce dole wata ran ta rama kamacin wannan azumi shine kuran magana ba ka fara kan haka wallahi alam sai tambayar ta tafi take cewa wai a tana iya ramuwa kamar na azumin ranar samdi
ramuwa ba ta da wani rana da ba'ayinta ramuwa ce banda ranar sallah ba ranar da ba a ramuwa nafila ce take da matsala a ce ko ta juma'a in- a- ta ma nafila na musamman nan juma'a kana ko kuwa nafila ta sabudu amma dai ita ramuwa kullum ana yin ta ba ranar da ba- ba ranar da ba a yin ramuwa ta azumi farilla ce
to malam ban san ba ko na ɗauke ku an kurni game da sittin sawarkin nan wai sai an bayan sallah sai an ɗora kwana uku ne ko kuwa ana iya fara wata mace kama shi na samu irin wannan tambayoyi wasu ko rashin ganewa ne suke wa mutane bayani annabi ya hana yin azumi a kwana biyu na bayan sallah wannan magana ba ta zo ba akan ramadan ta zo ne akan ayyamu tashrik ce ya makallan wa shurb wa bi'al kwanaki ne na ci da sha da dai abin a takace annabi ta kwanaki na ci da sha wannan su ne kenan a kwanaki na layye ne wannan kwanaki guda uku aka hana yin azumi in ba ga wanda yake namina ba wannan su ne amma ita lai azumi kurin rar sallah ne aka hana kiran wanda aka yi bayan sallah ya fara ba a caya lai ta sai shi magana kenan nassin ya zo kan hana kwanakin sallah wanta wannan kurin su ne illa wannan kurin kuma magana ta malaki ta magana gudun a a dasa farilla na da mutum ya ce dan daga wannan zai hidan ka a kaman a, ramadan kin bai kare ba amma dai gaskiyar magana daga ayin sallah ka hutu daga cikin lahi Eh, wallahu a'lam.
na'am malam wannan yake tambaya cewa sallah ce ta asuba ya rasa raka'a daya limana ya samu raka'a daya tare da liman wai da ya tashi kawo tashi kudan wanda zai cika sai ya mance ya kawo ta fatiha kawai a asirce bai tuna ba sai bayan ya sallama ga kawai ya tuna to ya ce ya zai ana to wannan a kan fikin malikiya suna kawo a nan kenan ya rage a guda biyu ya rage sura kuma ya rage bayyanawa zai kabili amma gaskiyar magana hadisi na abu huraira wanda imam muslim ya rutu wanda ƙarƙashin shi imam nawawi ke cewa akan wannan magana eh ba za mu ci ba mu ta hujja za mu dora mishi wata sujada ganin ruwayar ta tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya karanta fatiha ta isa mishi wanda ya ƙara ƙarin alkhairi ne wannan shine ruwa ƙarshen ruwa ta musulun ta ƙarshen harkokin musulun wannan ruwa sakin za ta ɗauke wa mutum balle ba da gangan ba akan mantuwa a kan fatawa da muke badawa ƙarƙashin wannan hadisi to kenan ba wani akwai sallar shi ta yi sai kiyaye gaba ya ƙoƙarin yi idan ba mantuwa ba ce kai bar kai bar sura ko bayyanawa don ƙarin alkhali na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kuma manzan yana ƙarawa amma yazo a mantuwa gaskiya magana kan wannan ruwaya za mu ce babu komi kan shi wallawa alam na'am to kuma tambayar shi ta biyu a sallar isha ne ya samu raka ɗaya ita ma da ya tashi kawowa sai ka fatiha a asirce kuma tukwana ya kawo waɗancan sauran a bayyane kenan ya ce wai shi ko wannan ya don magana guda ce da wannan na'am to sai tambayar shi ta uku yana cewa ya zo masallaci ne da ya bincika babu ruwa da zai yi alwala to ya ce waya zai yi taimama ya kuma gidan shi yawon Allah ya kuna kan zalace ga ba akwai ruwan makwabta akwai ruwan gidanka ya kuma gidan kuka tunan wani masalaci ga Allah kai sallah amma taimama hayan babu ne kurin ko bai tabuwa ga ruwa a masallaci ga makwabta ga gari kurin ga zo kai taimama la ba ta yi ba
to a ƙarshe dai iya tambaya yaya ake yin taimama taimama ta kaice kurin za a yi niyya ta taimama babu a tabbatar da wani karatu daban na musamman bayan na koyanta kuran kai ne ya taimama za ka buga hannun tayin hannun guda biyu za ka ɗora a saman ƙasa ƙasa ce laka ce dutse inda in ka ɗora a kuran hannun guda biyu ya ka ɗauko su ya ka goge ko ka bushe ka shayi huska gaba ɗaya da hannunka bakin fuwanye bakin wuyan hannu shikenan abinda tabbatar ruwa ya inganta hadisan Umar bin Yasir abin da inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama na yin taimama ta wannan hanya kun shawo huska da tayin hannu bakin wani hannu shi kenan sai a sallah kuna Allah wa alam
to mala wannan yake cewa wai eh, idan aka bar mutum sallah asuba ya makara da sahin ya tashi in zai sallah a asirce zai yi ko kuma a bayyane ita sallah da ka tabarka ko kamance ko barci ko aka barka in za ka yi ta za ka rama ta a yadda take asalinta an bayyanawa ce wurin bayyanawa ka bayyana wurin asircewa ka asirce haka ake yanta yadda ta wuce haka ake ramota haka ake yanta ko lokacin da wata sannan zaman kanta ke
to sai wannan take tambayar cewa wai ya ake wankan haila
irin yadda ake wankan janaba bambancin su niyya ita wannan haila ce kuma da sun ce ana abinda na magana sun ce kitso shine kuma bambancin su kuma ba su da wani karatu illa kuma ita wajen haila ana so an da dama bayan tsarkake don ganin an yi jini iya bukatar tsarkake al'aura da kyau kuma hamma inda turare amma turare na mai ba na alkwala ba irin turare masu ake murza wanda ake sha wannan mai mai ba na alkwala ba ana sha'awa a saman al'aura wannan shine kuran amma duka da niyya a wanke hannu bakin wuyan hannu a wanke al'aura da kyau ba wanke al'aura da kyau a zo a wanke nan ka a koma ta al'aura a wanke cibiyar zuwa guri da bayan komo ba kuma a zo a yi arwala irin ta sallah cikakka kuma a zo a wanke kai a gurza a wanke kai su uku da kyau ta kuma ɗauko ruwa a zuba a wanke ɓangaren dama tun daga wuya ruwa ƙasa a wanke ɓangaren dama haka ɓangaren hagun gaba ɗaya inda aka wanke a rullar bayan sake wanke ba wannan shi ne a takaice wankan haila da janaba kusan ɗaya suke yi lawancin bambancin guda biyu bambancin na sun ce kai da da maganar niyya shi ne mun jinsu Allah ta rufiya.
To mana malam malam tambaya yake yi wai ya tada sallah ne shi kadai ne yake wai sai bayan ya fara sallah sai ya shiga shakkun bai yi ikama ba ya ya kamata yi to inda ya shiga sallah wannan shakkun bai bai koma ba kun sai shiga kullum tun da riga ya shiga sallah kuma shakku ne yake ba tabbata kuma dan game bari ba kullum sai shiga sallah zai koma baya kuma ba kawalin ba ba da kanshi Allah wala
yake tambaya cewa tambaya yake a game da addu'a ko kuma karatun da ake tsakakanin safa da marwa da daidai inda ake karatun yace ya ga littafi biyu amma karatun ya zama to daban-daban ne
to a takaice dan uwa babu wata addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ya yanke tsakanin safa da marwa babu a sunna illa malamai sun yi littafin almanasik sun shirya addu'o'i daga daga araf daga safa zuwa marwa karanta kaza ka karanta kaza wannan gaskiya babu nasi da ya tabbata abinda kurin ya tabbata lokacin da ya kare tawafi ya salla ya sha zamzam lokacin da zai nihi safati yake karanta inna safa wal marwa min sha'irillah kun halabe ta zuwa karshen aya wannan nan ne kun karanta wannan aya ta qur'ani babu wata addu'a sai addu'o'i da ake akan safa akan marwa amma addu'a tsakanin safa da marwa babu wata addu'a ta musamman da aka kawo sai addu'a ta kan safa sai addu'a ta kan marwa wannan su ne kurin za ka koya kurin amma addu'a da ake tsakanin safa da marwa duk addu'a da kai duk abin da kai na alkai na addu'a wa annabi salati ne addu'a ce me za ka yi anan kana dama kai duk addu'a da kake roƙon Allah subhanahu wataala an baka dama kai kar maka sha wahala wani ya baka wahala abin da babu shi a sunna ya cika ma kwallo da abin da ya karhin ma kurin ka yi addu'a da za ka iya tsakanin abin za ka koya kurin addu'a da ake akan safa haka wanda ake akan marwa su ne kurin amma addu'a tsakanin zuwa na ganin zuwa nan wannan babu su akwai a rubuce an shirya da da amma ba su da su da tushe a sunna ta annabi sallallahu alaihi duka ma yan abin nan yan wa nasiha kurin anan nasiha na yan wa da zamu wa mutane kan wannan mas'ala ta aikin haji illa yan wa lambar da aka wani guda biyu na za a za a kira kansu lamba ta airtel ko ta mu kadai za a kira kansu lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan katurban sas katurban dizinaf 01 suwasandu ko lamba ta mu mai lamba 94 32 50 42 kenan katurban 14 32 50 karande wannan muna magana yan wani siya ga alhazai masu zuwa aikin haji maimakon mutum ya tsaya ya koyi yadda ake aikin yan aikin haji aiki pratika ta yi karhi ta yi yawa babu teori da yawa mana aiki amaliyan ne idan ka samu ka cika wannan ayyuka shine hajjin ka cikakka maimakon mutum ya tsaya koyi aikin haji yadda ake aikin haji tsaya ta koyon wasu addu'o'i wanda ba su da tushe daga Allah daga manzon Allah an cire addu'o'i iri-iri tawafin farko ga addu'a shi ta bi ga addu'a shi ta uku duk ba su tushe ga annabi sallallahu alaihi addu'a ta wajen hawa ga na kan hawa rafa addu'a addu'o'i kurin ya mutum ta hawa ma da karanta wannan littafin addu'o'i maimakon ya koyi aikin haji ya bar aikin haji ana koya mai addu'o'i alhali addu'o'i suna kayyade ba da yawa na kayyade su irin na ranar arafa kurin irin na tawafi kurin an zo daidai karshe zuwa kewaye yin sarrafa na atama duk yan hawa abin da sai bai da yawa addu'o'i amma wani kalmar da ake ta masu hajji duk ta aka ne musamman mai suna masu hajji duk addu'o'i ne ba a ciki ba ɗaya ko aikin hajji ko addu'o'i ne a cika mutum ko mutum bai iya ma gaskiyar magana mutum ya tsaya ko aikin hajji yan uwa aikin hajji ku tsaya in dai mutum ya tsaya da kyau ya yi harami ya yi labbaka lamar umaratan ko labbaika lahum hajjan ya zo ya tawafi kewaya bakwai tawafi kewaya bakwai a tawafi bayan ka daga hannu ka dutsen hajjar asabar ka ce Allahu akbar ka yi tawafin ka kewaya bakwai inda dama na harko gudu gudu su uku sauran ayi tawafi an babu addu'a da aka keɓance ta musamman addu'a guda ce annabi ambata tabbatatta cikin tawafi wanda in ka zo rukun imani wanda ka shi sai hajjar asawad karanta rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar sauran duk abin da kai na addu'a sauran kewaye kana iya yi amma an zo a samu ta koyi ta addu'a da ba ta tushe duk bai koyi aikin hajji ba bayan wannan korin sai a- in kai da sallar ka raka a biyu ka je ka sai safa da marwa bayan safa da marwa ka- in ka ka kare he in murace ma he aikin in wani a takaice lokacin nan ba na ayyuka amma a takaice alhazai ku tsaya ku koyi aikin hajji amaliyan aikace practice wannan addu'o'i da ake tusa mutane kai haka kare hajjin hanyar baka haddace su shi malamin shi malamin bai haddace su ba ka baka ku halakurin kun ba su da tushe mahi yawan su mahi yawan su katabin kenzu kursan ma ba su tushe da ake aka yi su wani tsaya koyi koyi aikin hajjin shi aikace da ya haddace shi da ke na doli sauran kuma da abin da kai hajjin ka ta yi amma ka a ba ku sa kuwa kan kwala ko ba ta lokaci wajen koyan wannan addu'o'i da ba su da tushe ko ba koyan aikin hajji ku koyi aikin hajji a aikace kurum shi ne abin da zai gyara mutane gaskiya wallahi wallahi malam masu wannan ko karjimar ko ya sube suna iya kawo a samu su aikin hajji a aikace ko eh suna iya kawo a masu kofi kyauta insha Allah aikace masu bidiyo masu kallon wasu kalla kana kallo balle kuma hanyar masu hanyar salula ma ta hanyar whatsapp ya yi sauki mutum ka kana zuwa kana yawo da kayan ka ta hajjin ma da shi haka ko ya- kana zuwa wuri wuri kana sa kana ga ya sama ya sauki don da akwai aikin hajjin aikace na hanyar bidiyo mun hanyar whatsapp insha Allah akwai ya yi sauki gaskiya ga mai mai son aikin hajji kyakkyawa ya zuwa sami ba malam wannan take tambaya ta ce wanka aihuwa ce ta yi amma sai ta yi wanka bata hudda bata hudda bata hudda kitso ba ta ce yanzu kuma ta ji kuna bayani akan cewa to in ya wuce ne ya wuce ne amma a gaban za a yi a wuce don abu ne mai saɓani amma in za a yin tabbas haka ya kamata a yi don abu ne mai saɓani in abubuwan muka ce wanka mutum bai yi ba ko bai da ibada tun da akwai masu ganin bayan sun jamba cikin magabata kan haka kenan amma eh, garaji ne inda dama in ba da ruwa a ce an sun ce kitsan shi yake a wankan aihuwa da wankan haila wallahu a'lam na malam sai shi kuma wannan yake tambaya ta game da zakal kono ya ce waya ake niyyar hudda zakal kono da zaka kono da ta kudi ba kullum me ne ga ai lokacin da ka hudda me ne ya dama wani abin da ka sa a ranka shi ne ya ai lokacin da ka auna da jiya ka san ka hudda zaka kudu ka ga ka bada ko ka je ka so ko ka auna da ya na shi ne ta ka ba ka taba na wuce na wuce ikhraj zakat fitr ba babu wannan kace na wuce zakat ikhraj zakat fitr na ne ikhraj hudda zakat kono wannan babu wannan karatun na wata ikhrajin zakatul fitr babu ba sa ka wannan ba kurin kayan niyya niyya aikin zuciya ne sun sadaka zaka sadaka aka ba zaka ba wannan majin sadaka kaga ce na wata sadakatul miskin kai babu wannan lokacin da ka hudo kudin zaka ba almajiri shine niyyarka dan me ka bashi ba bukatar kayan karatun ba ba da niyyar zaka ba an zaka ba sadaka ko ta kudi ko ta kayan zaka kono ko ta zakar dukiya duka wannan abin da ke ranka shine abin da ka sa kai au kai lissayin ka ka wudda shine ne ka kurin kai fata kurin Allah mishi aiki kurin shine kurin abin yi eh
to malam wannan tambayar take cewa wai da asuba al'ada ta tsaya mata wai za ta iya ɗaukan azumi ba ta yi wan- eh, ba ta yi wanka ba
na'am idan jini ya tsaya kayan ketowa alfijir ana iya niyyar azumi kuma a yi azumi daga ba a yi wanka ko da ra- gari ya ya waye ta yi wanka azumin ta iya na haka da janaba ana iya samun janaba ba a yi wanka ba asuba ta yi ana iya yin sahur kuma azumi iya nan ko ba sahur ba dai ana iya niyyar azumi a- wanda janaba ba ta hana ingancin niyya sai a yi niyya a yi azumi kuma daga ba a yi wanka
to sai wannan yake cewa wai eh, gajiya wai take hana shi eh, take sa shi iya sallah asuba a gida yake tambaya wai ya ne matsayin shi matsayinka ka ba aikin ne muhimmanci sama da ibada ka dole aikin da kake sa kai sa ka hana dole ka rage ko ka sauya aiki ko ka rage lokacin aikin baiwa kullum a ce ka sallah kai ba sallah asuba da wani aiki da neman duniya hana ka bautar Allah alli an yi ka dan bautar Allah kenan abin da ya dace gaje ka- ka tawaye aikin ko ka sauya lokaci zai sa ka gaje kullum da ka da musulmi duk abin zai kawo maka cikas kan ibada ka kamata kauce mishi duk abin zai kawo maka satar ka da aikin ubangiji ka yi gare ibada ka nemi sana'a da bata cin karo da addinin ka wai za tana kullun ka ce kama kara bai wa sai kullun ka ce ibada ka kai ran ta hoto Allah ya salla asaba ga lokacin ta kai taka ta koma sai da rana bai wa kadan gaskiya dole ka sauya sana'a ko ka sauya lokaci ko ka sauya tsari gaskiya shi wallahi wai wallahi a gida ne wai yake in ba ina ne bayan lokaci bai kamata ba ta zuwa jibin ma wajibi ne eh sauya lokaci kuma ka kwanta kwanta kuma da wuri yawa shi ba ma makwanci da wuri ka gaji da kaje gun kawo kana hira ka gaji kaje gun fara kana hira ka kwanta kare ɗaya karshe biyu wani kamar karbar ma
malam sai wani yake tambaya cewa kamar mutum da da azumi kamar zai bulaguro to da wanda zai aje azumi da wanda zai azumi yawa ne yi
yan uwa wannan tambayar na same ta sau da dama shi abin da suke kawowa mas'alar ta na ga ta ta magana yin makaciya yin azumi a cikin bulaguro annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai aibanta ba ko bai ce ba ga wanda ya yi in kai abinda ake kai da kurin Allah ya baka rangwame wa man kana minkum maridan ala safarin fadatu min ayyam ukhra duk wanda yake cikin bulaguro an ba shi dama kenan in baka da lahiya ko kana bulaguro an baka wasu kwanaki daban kambacin wata Ramadan wanda za ka rama wani azumin Ramadan amma haka cewa mutum a ce in kai wannan shine daidai in kai kaza ba daidai bane ba wannan misali ina ga abin da suke kawowa na wa'anta su mun kairu da kuma wannan asalin mas'alar harkon musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam inda nassin qur'ani yake an ba da dama ga mai azumi mutum ya yi azumi ko ya ciyar da abinci to wannan a wancan zamani haka abin yake ko ka yi azumi ko ka ciyar da abinci to lokacin da aka naka cewa lokacin da aka magana cewa wani shi da mugun sharafa da sumu wanda ya halarci azumi na ramadan kun ya azumce shi to wannan ya sa kenan yanzu an ɗoki wannan farkon wajibcin kenan asali azumi farkon ramadan farkon wajibta ramadan mutum yana da dama iya da dama ko ka yi azumi ko ka ciyar da abinci kan bacin azumi ta Allah iya ta ayyamin ma'adudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyam ukhra hita wala zai tuqunu fi fitata ta'am miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairun lahu wa antum khairun lakum in kuntum ta'lamun wannan shine kan magana gana wannan sai Allah kawo shahar ramadan zai untul fil qur'an hudan lin nas wa banatun min huda wal furqan hita faman shida minkum shahar fa lisum to nan kuma daga nan abu ya zo kenan farkon lamari dai mutum ya da dama a wannan azumi Allah ya kira masu imani ya yi ladina amanu kutuba alaikum siyamu kama kutuba alaikum qablakum la'allakum tattaqun ya kuma masu imani an wajabta muku azumin watan Ramadan kamar da aka faranta ma al'ummomi kafin ku la'allakum tattaqun don ku ji tsoron Allah yace ayyaman ma'adota wasu kwanaki ne kididdigagu faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyam ukhra wanda yake da rashin lahiya ko abu laguro an ba shi dama wasu kwanaki kididdigaggu ya rama kambatan su kuma ta tsawa kan fa wa khairu wanda kuma a he kawo wala zai tuko fita ta miskin wanda suke yin shikin yake ba su wahala sai su biya fidiyakin ciyar da miskini kenan aka ɗora maka wanda yake azumi ya ba shi wahala aka ba shi dama ya ciyar da miskini kambatan azumin shi miskini guda manta fata yawa karin fawa karon da wanda ya kare ma ka musu ba mu samu miskini guda wannan karin alkhairi ne sai aka ce wa anta sumu karon lakum ku azumin shehi wannan a lokacin farkon ramadan haka ake wannan mutum bai iyawa ya ciyar in zai sha wahala ya ciyar da abinci daga baya da aka shahe wannan aya da wannan ta gaba ta zo sha ramadan da zai undu da fil qur'an hudal lin nas ubinatu min huda wal furqan faman shida minkum shahida falisumu zuwa karshe da wannan aya ta zo wanda ya halarci azumin ramadan iya da rai iya gida ya azumci wannan watan ya aka ɗauke rangwame da aka yi to amma anan aka ce sai aka istisna'i ya aka bar magana ga wanda ya tsuwa da yawa ko cutar da bata warkewa irin su mai ciki mai sharwa Abdullahi bin Abbas ce su ya aka bar hukuncin su amma sauran jama'a ya aka shahi wannan zabi da aka baka kina in wani a takaice abin iya da yawa iya da fadi wannan dai maganar wa anta su mukharajakum bata zo ba kan azumin bulaguro ta zo kan wata mas'ala annabi sallallahu alaihi wasallam a azumi a bulaguro ya azumi ka gani kuma ya aji ya wata lokaci ma ya dauki azumin kuma ya aji a cikin tafiya ga sun sha wahala sai ya dauko ruwa a gaban kowa sha abin sha dan ya kare abin kuma ana ta cikin sahabbai wani ya azumi wani bai azumi ba mai zargin kowa ma'anan bai cewa wannan ku aji ko wannan ku sha kenan aka ce aiki manzana da sahabbai iya karantar da mu kurin wanda zai fi gyara ka ihe ma sauki akwai wanda yan wa yau zai bulaguro cikin mota mai sanyi ba wahala in ya ce ma ya rama zai samu matsala ko ya ce mai garin ba ma misali abinci a garin misali masu zuwa Najeriya ka je Kano ka san abinci a gari ya da wahala kaga wannan ba ce dole kai kana da zabi ko yanwa a takaice kurum kana da zabi ko ka ajiye ko ka ci babu wanda yi ko an baka zabi ne akan ka akwai ruwa da ake kawo annabi sallallahu alaihi wasallam yayin magana cewa laysa min al-birri asayma fi safar bai daga cikin da azumi a cikin bulaguro wani ko shi ma da san hadisi za ka maka kuma ruwa ta inganta kan haka bai cikin da azumi a bulaguro to kuma nan zaka ci duka man ce yin azumi ma bai cikin da to amma manzo Allah ya wani magana kan mi annabi an shiga tauharin hali an bugu a cikin tahiyya da sahabbai sai umarni kowa ya sha ruwa shi ma sha ruwa a alhalin da ku azumi to sai iya tahiya sai ya ga wasu cikin ana ma wasu inuwa ana ana jika su da ruwa ita me wannan wata azumi suka su ba su aiki azumi ba shine manzo Allah ya shiga ce musu su dokar su azumi shine da shine aka Allah ya so yace lisa bin bir aslan fi safar bai daga cikin da azumi bulaguro wannan wasu kai taurin da suka dauka rangwame su ake magana kansu kai wanda zai sha wahala kuma ce sai yayi kaka dauka shi da ga Allah nan ka azumi kowanne ɗan waɗaya ne ko ka azumi ko ka aje an baka zaki a takaice abu ne mai faɗin da suke nan na kalama da an gane abin da nake ni wallahi wala na'am to sai tambayar ta biyu ce kamar ana gama sallah a cikin halin bulaguro kamar azhar da la'asar wai a bar su su zamanto sai lokacin kamar ƙarfe uku misali sai a gama an ce ana iya gama sallar azhar da la'asar a cikin bulaguro jami'i dai da ake ya ce ana iya barin su a bar su sai sun zamanto kamar kare uku na mareci haka sai a yi azhar kin kannan lokacin la'asar ya shigo ya gama aiki
shi masa'alar jami'in sallah akwai jami'in taqdim akwai jami'in ta'khir akwai jami'in da ake janyo ta karshe a gama ta lokacin ta farko misali zaka tashi zaka shiga abun kuna cikin tayya misali an tsaye a wani gari azawar ta yi sai ka azawar ta yi la'asar ba ta yi ba an baka dama ka yi azawar ka janyo la'asar misali karfe ɗaya ko karfe biyu ne ka yi azawar ka yi la'asar ka hau mota ko ka hau abin hawanka kaga wannan ka yi azawar la'asar a lokacin azawar kamar da ake yi a arfa nuna ji arfa ake hajji haka ake haka an baka dama kuma ka yi ta tahiya kakka sabaka in ga yanzu kamar ka cikin tahiya karce ko jirgi ne wannan tahiya azawar ta yi an baka dama kai ta har lokacin da samu kare hudu har ma hudu da wani abu in ka sabka sai ka an ka sabka in ka sabka sai ka lokacin asar tayi kuma ka azar ba sai ka azar ka da asar kuma duk ba laifi bane ba kamar da ake jami'in da ake na munzalifa za a gama magariba da isha a lokacin isha yi su tare to wannan kowanne ta kowanne zuwa sunna ba an ce ba sunna ta kashi ba ba an ce bane ba sunna ta kashi eh ina ga shine kan haka
to to imanu wannan take tambaye cewa wai mace ce wasu na zaune da mijinta duk a zancen da zata mai bai yarda sai ya kare ta ta shine take tambaya wai ina hukuncin wannan arme da su magana arme daban magana kuma gaskantawa daban iyayen su dalilai ne bai gaskanta ta ko ta bajira ba ta da ƙarya ko nawa daban amma dai wannan bai da hukunci mace ga hukuncin shi ya dace mijinta shi bai da hukunta zai ya zama shi shine bai ma bai shawar mansu an mai daban ko magana wani gaskiya jin gaskiya ko shine bai dare ta ba ko kasu dalilan shi ba zani ba Allah wa alam amma dai arman sa lafiya shi lau a takeice ka ka arman cikin magana wannan shine eh arman bai cikin magana eh da take tambaye wai tana iya tambaye shi me yasa da ya gaskata ta ka ji magana abin da ya kamata shine ba wani magana in wa kullum mace da miji ba magana kumiya wani abu da a me ba ala dan wa mai gida da Allah me yasa ba gaskanta ni kenan ya ga miki abin da yasa inda gane shi na gane shi ko shi ba da shi gane shi ya mishi amma ba a zama haka nan gaskiya ba bai da tsakanin ma'aurata guda biyu ya kamata a nemi dalilin gyara
to yi na hukuncin wanda ya yi mafarki da rana cikin azumi ya da azumi yan wa a takaice yin mahulki na janaba namiji ko mace da rana cikin azumi bai kare azumi ba gama mahulki to in zaka san ya baka zini misali mutum ya gama iya jima'i mata ba ta cikin ya baka zini ina ba baka zinihi a cikin muhuliki haka ba ba bata ma ibada dan ga muhuliki a cikin azumi ba komi azumin ga lahi lau bai shuba ko daya ina ganin ya kamata an dai ba lokacin gaskiya ta himna fatar Allah subhanahu wa ta'ala ba mu ladan daidai kin kuskure kuma Allah gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد to duka Allah biya bukatunmu na ciki da na waje gaba daya da musu ga Allah biya bukatun mu na alkhairi gaba daya Allah kare mu sharrin masu sharri na mutum ko ajin gaba daya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
wannan sallama ce na ga yin da wakilin sallama kaɗai daga nan gwamnati